أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرة قبل هذا أتنهانا أن نعبد أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin Allah mai tsarki wanda jiya mun kwana a wannan sura ta suratu hudin kuma a cikin kissar annabi salihu kissar annabi salihu ita muka fara wanda mun ji irin abin da sakon annabi salihu wanda ya fara gabatarwa wanda shine jigon risalar dukkan manzanni gaba ke ɗaya shine ɗayan ta Allah istighfari ga Allah wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a cewa wa abudullaha ma lakum min ilahin ghayru sannan ce fastaghfiru thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib ya ɗayan ta Allah kuma yana umarni da kira zuwa ga adayanta Allah Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu sannan kuma yake kira zuwa ga istighfari abinda annabi salihu ya kira mutanensa kenan su ne samudawa su ne adawa na biyu adawa na farko su ne mutanen annabi hudu adawa na biyu su ne mutanen annabi salihu kuma su ne ake ce ma samudawa to abinda suka ce mashi sai suka amsa suka ce qalu ya nuhu kad kunta fi ya salihu kad kunta fina marjuwa suka ce ya salihu ka fa sani kad kunta haƙiƙa ka zamo tun can da tun tashinka marjuwan wanda muke da kyakkyawan fata a cikinka wai tun da suka ga annabi salihu mutum ne mai kaifin hankali mutum ne mai natsuwa mutum ne mai kamun kai mutum ne mai mutunci mutum ne mai son mutane duk ɗabi'u na jagoranci annabi salihu ya tara su da haka suka ce tun da muka ganka mu tun tashin da muke da kyakkyawan fatan wata rana ka ka zamo shugabanmu wata rana ka zamo shugabanmu kad kunta fina marjuwan haƙiƙa ka zamo wanda muke fatan ka zamo wani abu muke da kyakkyawan fata a cikin ka ya salihu anta lamma kunta sabiran kunna narju annaka in ishta satakunu sayyida muna fatan in ka rayu zaka zama shugabanmu wannan raja'i ne wanda Allah ya tabbatar da shi kuma sai gashi ya zama shugaba haka suke fata a suna kafirai amma kuma sai Allah ya tabbatar da shi jagorancin amma ba kuma yadda suke so ba ba yadda suke so ba suka ce qabla hadha muna da wannan kyakkyawa fata cikin ka kan ka zo da abin da ka zo da shi cewa Allah ya aiko ka wannan kaga annabawa tun tashin su za su tashi da kyakkyawar ɗabi'a da halin girma da kamun kai da gaskiya da amana da dukkan ɗabi'u na girma annabawa suna da shi tun kansu ce Allah ya aiko su haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake shine Muhammadul Amin kafirai ne ke kiran shi Muhammadul Amin watan ba dan da bai yarda da mahaifin shi ba wajen manzo Allah yake kawo ajiya a uban da bai yarda da ɗan shi ba wajen manzo Allah yake kawo ajiya matar da bata yarda da mijinta ba wajen manzo Allah take kawo ajiya mijin da bai yarda da matar shi ba wajen manzo Allah yake kawo ajiya saboda sun san ba gara ba gunda ajiya wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yadda ka kawo ta in cikin leda take ko leda ba a walwale ba sai dai a kakkabe kura a mika maka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tun tashi shi don haka ba musulmi ko alkur'ani ya fara samun manzo Allah Muhammad al-Amin ba kafirai suka fara samun shi Muhammad al-Amin kafin alkur'ani ya zo ya tabbatar da cewa amintaccen Allah ne a ƙasar Allah amintaccen Allah ne a saman Allah wai mana a sammai da ƙasai duk manzo Allah Aminu ne Muhammad al-Amin ne to kaga duka annaba haka suke kuma zaka ga ba su samun matsala da mutanensu saurar da suka ce Allah ya aiko su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara arba'in ya rayu zaman lafiya da mutunci da komi da girmamawa tsakanin shi da Qurayshawa tsakanin shi da mutanen Makka kaf ba a taba samun matsala ba sai radda ya ci Allah ya aiko shi to haka kaga mutanen Annabi Salihu suke cewa qad kunta fina marjuwan qabla hadha kan kace Allah ya aiko ka mu dai muna da kyakkyawan fata gare ka wai ma'ana a manufarsu wannan cewa Allah ya aiko shi a bauta ma Allah shi kaɗai sannan a yi istighfari ga Allah to yanzu duk ya lalata waccan fata shine abin da suke nufi ya qaumi sannan suka ce atan hana yanzu kana hana mu an na'buda ya kai salihu zaka hana mu ne an na'buda ma abudu aba'una mu bauta ma abin da iyayenmu ke bauta ma turidu an tamna'ana min ibadatil awfan yanzu kana son ka hana mu bauta gumaka wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib suka ce wa innana haqiqa mu la fi shakkin muna cikin kokanto mimma tad'una na ilayhi daga abinda ko tad'una ilayhi da kake kiran mu zuwa gare shi wa huwa tauhid shine tauhidi wai cewa a dayan ta Allah kada bauta ma kowa sai Allah ai istighfari ga Allah kai su suna shakku a cikin wannan kuma shakkun muridin wanda yake mai aukawa muqi'in firraidi wanda yake aukawa kuma cikin wani kokanto kaga irin dai abinda kafiran maka suka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi kenan cewa watan duk mu bauta mu bar bauta ma allolin nan gabaki ɗaya mu bauta ma Allah ɗaya mu bauta ma Allah ɗaya to wannan kaji abinda samudawa suka ce wa annabi salihu kenan qala ya qaumi sai annabi salihu ya amsa musu yace ya ku mutane araitum ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu sai zan ina da hujja daga ubangiji na cewa Allah ne ya aiko ni tare da cikakken hujja wa atani min rahmatan sannan kuma ya bani jin kai daga gare shi hujja shine mu'jiza sannan kuma ga annabta ya bani to duk da haka fa man yansuruni min Allah in asaitu yanzu in bar wannan kiran Allah ya ce in yi wane ne zai kare ni min Allah daga Allah in asaitu in na saba mashi naki isar da sakon Allah wane ne ya isa ya kare ni babu shi da aka yace fa ma tazidunani ghayra takhsir yace ni ba abinda kuke dada ni bi amrikum li da wannan umarni naku da wannan magana taku ghayra takhsirin yace sai batarwa wai mana ba batarwa gare shi ba a gare su wai wannan magana da kuke faɗi ni kawai tana ƙara min in ta ganin batattu kawai kuke abinda kawai kuke ƙara kuna ƙara nuna bacewar ku da hasarar ku wannan maganar da kuke ba ta ƙara ne da komi illa kawai in ta gano cewa ku batattu ne in ta gano cewa kun yi hasara aka ce wa tahsiru lahum la lahu sallallahu alaihi wasallam wannan tahsir da yake cewa ba ku daɗa ni komi illa ghaira tahsir watan sai taɓewa sai halaka yace to wa tahsiru lahum la lahu wai ɓacewar da hasarar ya tabbata gare su ne su kafirai la lahu ba ga annabi salihu ba ka annahu qala ghayra tahsirin lakum lali yace kamar yana cewa wannan magana da kuke yi kamar kuna ƙara hasarar da kanku ne kuna ƙara batar da kanku ne ba gare ni ba wakila aka ce almana ma tazidunani bi ihtijajikum bi dini abaikum ghayra basirati tahasurikum Abdullah ibn Abbas yace abinda ake nufi anan wai hujjar da suke kawo mashi da kuma jayayyar da suke da shi ba ta ƙara mai komi illa basira gano cewa su taɓaɓɓu ne ya ƙara nisanta su ya ƙara gano su taɓaɓɓu ne ya ƙara nisanta su ba wai tafsir gare shi ba ko kaɗan to annabi salihu aka yi ci gaba da kira zuwa ga Allah cewa a bauta ma Allah kada a yi wa Allah abokin tarayya sannan a yi ta istighfari ana tuba a yi ta istighfari ana tuba to daga nan sai suka ce to yanzu abinda ya shaura tunda kana ce ka kafe cewa sai an bauta ma Allah shi kadai duk an bauta gumaka da dodanni to yanzu ka kawo hujja ka kawo aya wadda za ta tabbatar da i Allah ya koka kamar yadda waɗancan suka ce ma ji ita na bi bayyana baka zo mana da hujja ba kawai ka ce Allah ya koka ba hujja ba shaida a sai ka kawo hujja sai ce to me kuke me kuke so dama shine mu'jiza mu'jiza a zo da abin da ya saba ma al'ada kwakwalwa ba ta karɓar shi ko kaɗan a ce wannan abun ya yiwu sai ya yiwu a hannun wanda yake da awar Allah ya shi to wannan shi ake ce ma mu'jiza sannan kuma abin ya gasgata shi in ya gasgata shi ya zama mu'jiza kamar irin wannan annabi salihu sai ya ce to me kuke so ya zama mu'jiza su suka faɗi abin da suke so ya zama mu'jiza saboda cikar tahaddi sai suka ce abin da muke so kaga falalan dutsen nan to ya naƙuda sai ya haita taguwa dutse ya haita taguwa don Allah ji wannan me ya haɗa dutse da taguwa suka ce ba za su yi bane ba sai dutsen nan kuma suka nuna dutsen suka ayyana ba kowane dutse ba sai wannan ne da suka ayyana sannan kuma taguwar tana bullowa daga cikin dutsen ita ma yanzu yanzu ta haita taguwa yanzu yanzu ta haita taguwa annabi salihu ya ce an gama Allah ne mai yi ba shi ba ya yi ta ibtihali ga Allah ya yi ta tazarru'i ga Allah ya yi ta ɗanɗan da kai ga Allah Allah sai ya bashi ta fuskar mu'jiza take sai aka ji dutsi yana naƙuda irin naƙuda ta mata ko kuma irin naƙuda ta taguwa in za ta haihu sai kawai kul sai kawai ga taguwa ta fito daga cikin dutse Allahu akbar kuma ita ma taguwar tana fitowa sai tana nishin nakuda ita ma ta haifi ɗaya duk lokaci ɗaya ya ce to abinda kuke so ya samu suka ce ya samu amma bai sa sun imani ba bai sa sun imani ba sannan kuma suka sharɗanta taguwar su rika shan nononta wai su tabbatar da ba ta sihiri ba ce ba ta rufa ido ba ce su rika shan nononta kuma kai haka ya zan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa taguwar duk tana shayar da su nonon duk garin gaba ɗaya tana shayar da su nono kuma haka ake jan nonon ta da kasan tiyo ana shiga da shi gidaje a cika abin da ake so a cika a fito a yi gida gida gida kowa sai ya cika abin da zai amfani da shi yau kuma haka amma ruwan da suke sha sai aka kasa aka ce yau in ta sha ruwa gobe suke da sha Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara haka kuma da suna da hankali ai ba hasara bace ai shan ruwan ta shan ruwan su ne saboda in ta sha ruwa su za su ƙaru su za su samu nono da yawa kuma nonon ya fi ruwan tsadaye misali amma sai suka ga an takura su an sa musu wata doka don me ma za a ci gaba da haka suka dai daure aka ji tafiya haka aka ji tafiya haka suna kareta annabi salihu suna musunsa suna kareta annabi salihu wanda suka imani suka imani sannan kuma suna ganin a takura suke har annabi salihu ya ga abin da suke nufi to shine yake musu wa'azi yake cewa hadhihi naqatullahi lakum a ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya wannan ya ku mutane wannan taguwa fa da kuke gani naqatullahi taguwa ce ta Allah wai ma'ana taguwa ce wadda ba haihuwar da aka yi ba ba ita ma waccan ba haihuwar da ta yi ba a'a mu'jiza ce tsananin kudura ce ta ubangiji ta samar da ita da aka ce naqatullahi aka ce naqatullahi wannan an dangana wannan idafa ne don girmamawa ko ko a don nuna ita ma boya ce ta Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowa komi dake bayan ƙasa bawan Allah ne to ita ma boya Allah ce yadda suke bayan Allah ita ma boya Allah ce don haka tunda boya Allah ce yace lakumu aya sannan kuma ku iya tunawa aya ce Allah ya baku mu'jiza ce Allah ya tabbata gare ni domin ya shedi annabta ta ya shedi gaskiya ta kuma ku ne ma kuka nemi a kawo ta yace hadhihi na atullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib Allah ta'ala ya ce fadharuha kubatta ta'kul fi ardillah ku kyale ta ta ci cikin ƙasa Allah ba wani wanda ciyar da ita yake hannun shi in ciyayi za ta ci na Allah ne Allah ya tsirar da su in ruwa za ta sha wannan ruwan na Allah ne za ka ce faza ruwa ku kyale ta ta akul fi ardillah ta ci daga ƙasar Allah wala ta masuha bi su'in kada ku yadda ku shafe ta da koda watan cutatawa kowace iri ce aka ce su'in cutatawa kowace iri ce wasu suka ce wala ta masuha bi su'in kada ku yadda ku kashe ta wala ta masuwa da su'in kada ku yadda ku soke ta aka ce duk ya hango Allah ya mai kashfi abinda za su yunkurin yi na soke ta fa ya akuza kum azabun qarib in kuka yi haka in kuka yi haka azaba wadda take kusa ba nesa ba yace za ta same ku in aqartumuha in kuka soke ta fa فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
fa'aqaruha sai suka soke wannan taguwa ta annabi salihu watan dama abin da suka kware kenan saba ma Allah ƙaryata annabawan Allah tawaye ga dokoki na ubangiji tabaraka wata'ala saboda haka annabi salihu ya bar gida sai suka yi ta mitin ya za a yi ya za a yi kahin ya dawo ma an ƙare an daɗe ana tattauna ya za a yi a soke wannan taguwa ya za a yi a kashe ta kaga wannan dabbanci ne in ba dabbanci ba abin da yake da amfani za ta shayar da kai nonon da taguwar ka taka kai kadai ba ta shayar da kai wannan nonon amma ko dan hasaran nonon da suke sha ba su ganin bai dace su soke tago annabin Allah ba kuma bai bai dace su soke taguwar Allah ba domin su suka nemi Allah ya kawo ta kuma Allah ya kawo ta amma saboda halaka ta tabbata gare su azal ta tabbata gare su sai suka soke wannan taguwa da suka yi shawara sai kudaru muhaimiru samuda kenan sai ya ce shi aban mai wannan nauyi shi zai ɗauki nan soke ta don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mishi ashqa mafi rashin arziki mafi tsiyata idin ba aka ashqaha lokacin da mafi rashin arziki shine muhaimiru samuda wanda annabi sallallahu ta'ala sallam yake cewa ashqan nasi rajulani mafi tsiyatan mutane mutum biyu ne yace uhaymiru samuda allazi aqaran naqa watan wannan kudaru wanda ya soke tago annabi salihu shine ashqa na farko yace wa daribuka ya ali ala hadhihi hatta tabtalla minka hadhihi haka nan ya ali wanda zai zai tsare ka ga kai ga hanhamar kai ko kuma ga kuma har sai gemun ka ya sharaf da jini to shine ashqa na biyu shine ashqan nasi rajulani wannan shine kudaru wanda shine ya dauki nauyin watan soke tago annabi salihu sai Allah ta'ala ce fa aqruha sai suka soke ta gaba ɗaya ai abin da yasa aka yi jam'i da shawarar su duk aka yi mutum ɗaya ne ya soke ta amma da shawarar kowa don haka yanzu kowa ya yi laifin kowa ya yi laifin don haka Allah ce fa aqruha aqaraha qudarun bi amrihim ai kudaru ne ya soke ta da umarninsu da shawararsu faƙala salihu sai annabi salihu ya ce tamatta'u fi darikum salasata ayyamin lallai kun yi aika aika amma ku saurari abin da zai zo ku haka annabi Allah annabi salihu ya ce tamatta'u ku ji daɗi fi darikum a cikin gidaddajin ku salasata ayyamin tsawon kwana uku sun mata halikun sannan za ku halaka ذلك وعد غير مكذوب wannan alkawali ne fa ghairu makdubin ba abin kareta ba wai matabbaci ne ko kadan qalu lahu lokacin da annabi salihu ya dawo bayanan suka soke ta yace ina taguwa suka ce ai qatalna wa taqasamna lahma wa akalna ma taqulu suka ce taguwa ina ai mun kashe ta nama ma an rabe kowa ya gida da shi mi an maganar ka subhanallah ka ji kafirai yadda suke da tsaurin kai ga Allah tsaurin kai ga ayoyin Allah tsaurin kai ga manzannin Allah wa ma sai ce to ita me ta yi qalu suka ce ai diyar tata ƙara ta yi sau uku sai ta bace ma ba a sake ganin ta ba ce ƙara ta yi sau uku ya ce to alama ce notice ne Allah ya ba ku na kwana uku za ku halaka wannan kukan da ta yi sau uku wato notice ne Allah ya baku na kwana uku fatahliku na ba'daha za ku halaka bayan kwana uku qalu suka ce to menene alama ka ba mu alama wanda za mu tabbatar da haka yace alama abin da ya faru soke tago annabi salihun an yi shi ranar laraba to shine yace gobe alhamis kowa zai tashi fuskar shi ta yi ɗorawa ta yi fadi-fadi duk kowa da ya dibi fuskar shi da an dibi fuskar shi za a ga ta yi yelo ya ce ran juma'a kuma wansa hake huskar ku za ta koma caca wur kama an sa jan jahur ya ce ran asabar huskar ku za ta koma bakin kirin kama an shawa bakin gawai ran lahadi sai azaba na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce kaji annabi salihu ke faɗa musu ga yadda duk abin zai kasance ko nan ya isa su gano annabi Allah ne yana faɗa musu fa yadda azabar za ta sauka da matakan da Allah ya ɗauka cewa gobe alhamis fuskar su Allah zai mai da ita ta koma watan ɗorawa sannan ran juma'a ta koma jajawur ran asabar ta koma baki kirin sannan ran ladi azaba ta sauka kuma haka aka yi wa'annan kwanuka alhamis na yi sai kawai aka ga huskokin su koma ɗorawa juma'a suka koma jajawur ran asabar suka koma baki kirin ran lahadi sai aka tashi da azaba ran lahadi sai aka tashi da azaba shi ne Allah tabaraka ta'ala ce falamma ja amruna lokacin da al'amarin alakawan mu ya zo ga mutanen annabi salihu su ne samudawa najjaina salihan kamar yadda muka ce can najjaina hudan wallazina amanu ma'ahu tunan ma najjaina salihan wallazina amanu ma'ahu sai muka tsayar da annabi salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi wahum arbatu alaf su dubu hudu ne su ma mun tsayar da su bi rahmatin minna da jin kai daga gare mu aka ce jin kai daga gare mu shine shiriyar da Allah ya ba mu'minan annabi salihu shine jin kan wai ya ba su shiriya su tun kaya sun imani da annabi salihu ba su saba ma Allah ba su saba dokokin annabi salihu ita ce shiriyar da Allah ya ba su ita ce rahmatan rahmatin din minna to shine dalilin tsira ta wasu aka ce bi rahmatin minna rahma ce daga Allah kawai domin ba wani abu suka yi ba Allah ya ware su ya sanya su shiryayyu waɗancan kuma Allah ya bar su cikin halakakku waɗanda azaba za ta zo ta halakar da su su kuma waɗannan Allah ya ware su ya musu haka to Allah ya musu jin kai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min khizi yawma idhin haka na wa najjaynahum mun tsayar da su min khizi daga wulakanci daga kunyatar yawmi idhin watan ranar saukar azaba ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wulakanci da kaskanci da kunyata ga mutanen annabi salihu ma salima illa man amana bi salihin babu wanda ya tsira sai wanda ya imani da annabi salihu inna rabbaka huwa al aziz ai duk abin da suke gani suna ganin cewa masu ƙarhi ne watan saboda ƙarhin su watan suna kwarkwara duwatsu suna mai da su gidaje dutse ne sai su kwarkware sai su mai da shi gida da design kyau shine a tanhituna min aljibali buyutan amini yanzu iyakakku kenan ku dai jin daɗin duniya kawai a samu dutse a kwarkware a yi gida mai design mai kyau da kawa da komi shi kaɗai kuka sa gaba ba ruwanku da bin Allah atabnuna bi kulli ri'inatan ta'abatu shi kaɗai ne aikin ku to shine duk abin da Allah ya ba su na alawus da shekaru annabi salihu na kiransu suna kafircewa suna kafirce ma Allah to ba gagara suka yi ba ai gaga da Allah ya nufi halakar da su lokaci guda ya halakar da su kamar duk kafircin da Fir'auna yayi shekara ɗari hudu da wani abu lokaci guda cikin ɗan mintota Allah ya kare shi Fir'auna Allah ya kare shi ɗan mintota haka na mutanen annabi watan Nuhu haka da haka na mutanen annabi Hudu haka nan su ma waɗannan sai Allah ta'ala ce a inna rabbaka salle ubangijinka huwal qawiyyu shine mai karfi wanda babu wani ƙarfin da ke iya gogawa da ƙarfinsa. Al'azizu wanda yake marin jayi ya rinjaye halitta, al-ghalib wanda yake marin jayi, wa aka zallazi na zalamu saihatu nan take, sai ga saihatu wata irin ƙara mai haɗa da iska, watan aka zallazi na zalamu ta kama waɗannan waɗanda suka zalunci kansu da shirka, fa asbahu fi diyarihim jathimin nan take sai gashi sun waye gari fi diyarim a cikin gidan dajinsu jafimim suna gurwani a bisa watan guwawun magiti na duk sun mutu gaba ke da ka allam ya gano fiha Allah tabaraka wa ta'ala ce dibi ga gidan dajin nan ba kowa kai ka ce ba su taba zama fiha a cikin gidan dajin ba Allah ya kare da su tilka buyutu muhawiyatun bima zalamu ga gidan dajin nan nasu duk Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su saboda kafirci da shi ne ce kallam ya zana fiha Allah tabaraka wa ta'ala ce kai ka ce ba su taba zama fi darim a cikin gidajen su ba ala ku saurara inna samudan kafaru rabbahum kamar an tambaya ya ubangiji irin waccan tambaya ta su'ali muqaddari wai menene mutanen annabi salihu ko menene samudawa suka yi aka halakar da su da irin wannan iska sai Allah ta'ala ce ai inna samudan kafaru rabbahum ai samudawa kafirce ma Allah suka yi kaga bai ce kafirce ma a ilahu suka yi sai ce kafaru rabbahum don a gano sun yi kowa butulci sai kawo rububiyya ma'anar rububiyya sai ya kawo abinda zai sa dole su ɗayanta Allah su bauta ma Allah amma ba su yi ba rabbahum sun kafirce ma ubangijin da halicce su daya sun kafirce ma ubangijin da ke ba su komi shi ke ba su abinci shi ke ba su abin sha shi ke ba su wurin zama shi ke ba su tufafi shi ke ba su iskan da suke shaka shi ke ba su komi rabbu kenan mai renon su amma suka kafirce mashi ala bu'dan li thamud Allah ta'ala ce ala na'am bu'dan halaka nisata daga rahma ubangiji ta tabbata li thamuda ga samudawa qaumi salihin yace su ne mutanen annabi salihu Allah kiyashe mu
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما الحنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
wannan shine kir- karshen kissa annabi salihu yan uwa alkur'ani na kissanta mana kissoshin annabawa domin wa'azi wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir duk wannan kissoshi ba labari bane ake karanta mana mu sha mu ji daɗi inda mamaki yake mu girgiza kai da sauransu a'a wa'azi ne Allah ke mana cewa Allah ya aiki annabawa zuwa ga al'ummomin da suka gabata ga abin da suka kira su zuwa gare shi kamar shi abin da shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake kira mu zuwa gare shi ɗayan ta Allah mai istighfari mu bi Allah mu mu nisanci saba ma Allah mu kama umarnin Allah mu yi ta yi ba shine abin da manzo Allah yake kira zuwa gare shi ba to shine abin da annabawa suka yi ta kira zuwa gare shi to wannan kenan sannan kuma sai Allah ya kissanta mana ga yadda suka yi ma Allah sun sabi Allah ga kuma yadda Allah ya musu yanzu mu muna da wata dama ta cewa lokaci bai yi ba don haka mu gyara mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine jigon wannan karanta waɗannan kissoshi duka cewa Allah na karanta mana waɗannan kissoshi domin mu bi shi mu bi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada mu yi irin aikin da waɗancan suka yi balle a yi mana irin abin da aka yi musu to shine watan hikima da kuma makasudin karanta mana waɗannan kissosa sai mu ji Allah ta'ala ce kullan akhadna bi dhanbihi sun yi laifi kowanne mun kar- mun rike shi da irin laifin da yi wani mun durmayar da shi a ruwa wani mun kisfa ƙasa da su wasu mun aiko musu da tsawa wasu mun halakar da su da iska kai haka nan kowanne sai Allah ce kullun akhadna bi dhanbihi dammi dan ya zan hannunka mai sanda ga al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to mun ƙara wannan kissa za mu shiga kissar annabi lut ko ka ce kissar annabi lutu tare da annabi ibrahimu alaihi assalam shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra haqiqa manzanninmu su ne mala'iku, nan mala'iku su ne manzanni. Allah ya shabi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah na zaɓin manzanni ‘yan aike cikin man- cikin mutane kuma su cikin mala'iku. Cikin mala'iku akwai manzanni, cikin mutane akwai manzanni. To shi ne nan rusuluna ana nufin mala'iku. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haƙiƙa manzannin mu sun zai kema Ibrahima annabi Ibrahima bil bushra da bushara aka ce manzannin nan malaman tafsiri sun yi sabani mala'ikun nan su nawa ne wasu suka ce su uku ne mala'ika Jibrilu da Mika'ilu da Israfilu haka Abdullah ibn Abbas da Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhuma suka ce wasu suka ce a'a mala'ikun nan su goma sha biyu ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aika su halakar da alƙari annabi ludu ga baki ɗaya kasu ba kowa ban da gidan annabi ludu har mata ta yi ma tana ciki waɗanda azaba za ta halakar daga shi sai ‘ya'yansa kawai aka ce su ɗaya za a fitar to wannan su ne manzanni waɗanda Allah ya kusa halakar da wani alƙarya amma sai suka ɗan yi zango suka ɗan yi branch a wajen annabi Ibrahimu don su yi mai bushara. To shine Allah ta'ala ce, haƙiƙa manzannin uba manzanninmu sun zai ke su ne mala'iku sun zai ke ma annabi Ibrahima bil bushara wasu suka ce su goma sha biyu ne kamar da aka waita ta kan Ibn Abbas din da har wa yau wasu suka ce su takwas ne kamar da Muhammad ibn Ka'ab ya ce wasu suka ce su tara ne kamar da Bahaku ya ce wasu suka ce su goma sha ɗaya kamar da Imam Suddi ya ce duka wannan maganganu ah, ibn al-jawzi a cikin zadul masir fi ilmi tafsir ya kawo maganganun malamai saboda haka in mun kawo duka sai a ce wallahu a'lam Allah shine masanin haƙiƙanin adadin waɗannan manzanni da Allah ya aika su halakar da alƙarya annabi lutu sun zai keba annabi ibrahim bil bushra da bushara aka ce busharan nan menene bushara wace irin bushara ai bushara cewa annabi ibrahim zai yi hida yana tsoho tugub tugub matar shi sara za ta haihu tare da shi tana tsohuwa tugub tugub shi an ce na da shekara ɗari da ashirin ita tana da shekara tis'in da tara ko tana da shekara ɗari da goma a bisa zantukan dai malamai amma tsakanin waɗannan dattijai waɗanda suka haura shekara ɗari ɗari Allah tabaraka wa ta'ala zai samar da ɗa to wannan bushara ce to shine Allah ta'ala ce sun zo bil bushara da bushara wasu kuma suka ce a bushara bi ihlaki qaumi lutin al mujrimin cewa bushara ce cewa a yi murna a yi farin ciki za a halakar da miyagun mutane su ne mutanen annabi ludu alƙarya annabi ludu waɗanda suke mujrimai hinjirarru lalle an zo ma annabi ibrahim da bushara cewa za a halakar da su kuma duk mai imani zai ji daɗi bushara ce murna ce akan cewa za a halakar da waɗannan daga bayan ƙasar allah wasu kuma suka ce ma'anar sun zai kai ma annabi ibrahim bil bushra wai sun zo ma annabi Ibrahimu da bushara cewa annabi Muhammadu na cikin jikokin shi sallallahu alaihi wasallam wannan bushara ce babba wanda Allah zai aiko mala'iku su faɗawa annabi Ibrahimu annabi Ibrahimu watan ya ga matsayi na watan shugaban halitta Allah gaba da shugaban manzanni gaba da kuma ya tabbatar da ba matsayinsa bane don haka ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a rabbana wa ba su yin rasulan Allah ka tayar da wani babban manzo a wannan wurin tun da ya fara rabbi inni askantu min zurriyati ko ko rabbana ne ko rabbi rabbana askantu min zurriyati bi wadin ghairi zi zar'in inda baitika al-muharram har ya kai cewa Allah ka tayar da wani babban manzo anan sai Allah tabaraka ta'ala ya amsa mashi da aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to don haka sai manzo Allah yana cewa ana da watu abi Ibrahim ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim to lokaci yayi Allah ya mai bushara cewa watan abinda ka roƙa an baka kuma shugaban halitta Allah din nan shine manzon Allah shugaban annaban Allah gabaki daya yana cikin ƴaƴanka ai abun alfahari ne ga annabi Ibrahim jin daɗi ne a ce shine zai haifi sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ce ita ce bisharar da ya zo da ita don haka an yi fasarori da da yawa kamar yadda ibnu jauzi ya kawo da sauran malaman tafsiri akan bayanin watan bushara watan bisharar da suka zo mishi da ita qalu sai suka ce salama sai suka ce salama aminci ya tabbata gare ku ya ku iyalan gidan annabi ibrahim qala salamun sai annabi Ibrahim ya amsa ya ce kuma amincin Allah ya tabbata gare ku kana Ibrahimu mukriman lidhiyuhi annabi Ibrahim mai girmama baki ne shi ne ma ake cewa sunnan tagarar baki ya sunnan tagarar baki amma hariri yana cewa wai bi hurmati shaykh alladhi sanna al-kira wa assasa al-mahjuj fi umm al-qura ما عندنا لطارق إذا أراس والحديث والمناخ في الزرع wai can cikin maganganun shi ne na makama wai ya rantse da dattijon nan da ya sunanta garan baki shine annabi ibrahim ya rantse da alfarmar dattijon nan da ya sunanta garan baki shine annabi ibrahim ana cewa shi ya fara kira da aka yake cewa wa hurmati shaykh alladhi sanna al-kira wa assasa al-mahjuj fi umm al-qura ma indana li tariq idha ara siwal الحديث والمنافق في الزرع to take sai annabi ibrahim yayi aikin shi na girmama baki lamma da kala duyuf lokacin da bakin nan suka shiga wa sallamu alaihi suka sallama ga annabi ibrahim kharaja ibrahim sai annabi ibrahim ya fito fama labisa bai zauna ba bai dauki lokaci ba an ja abi ijlil hanif sai gashi ya zo da bijimi watan dan maraki hanizin wanda yake kawatacce kawatacce kamar yadda a wata ayar yake faɗi a cikin suratul dariyati faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin bi ijlin samin wai wanda yake an gashe shi har yana tarara da mai yana tarara da mai wai ma'ana sabon gashi ne yanzu har yana tarara da mai to haka annabi ibrahim ya zo musu da shi kaga kenan ba wai an tanade shi tun kan su zo ba cewa gashi har yana tarara da mai ya nuna yanzu bayan sun zo ne har aka yi wannan aiki saboda girmama baki da annabi ibrahim kuma ya nuna annabi ibrahim mai dukiya ne duk wanda da zuwanka bai san za ku zo ba ba notice ba waya ba sanarwa ba komi amma da zuwa za a kama sa a yanke kai ka sa akwai wadata in ba wadata ba kai haka ba kuma ba yau ya fara ba ba aikin shi ne kuma ko ko an jima za a yi wasu bakin haka yake to saboda haka don haka ake cewa shi ne ya sannanta garar baki to shi ne annabi ibrahim bai daɗe ba bai ɗauki lokaci ba an ja berlin sai gashi ya zo da ɗan maraƙi hanirin wanda yake kawatacce an kawace shi an gashe shi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu annabi ran sai ya gabata da ya gabata sai ga kowa ya nunnuke hannunsa ba ma mai zuro hannu ya yi attempting wai yayi nufin cewa wai zai ci ko zai taba babu kwata kwata babu to da ya ga haka ya ga hannunsu la tasilu ilaihi ba ta saduwa ko miƙuwa ba ta yi zuwa ga naman nan da ya kawo na kirahum sai tsoronsu kuma ya kama shi wata sai ya shiga gashi ma'ana sai tsoronsu ya kama shi har yake cewa a wani wuri cewa ba za ku ci ba ya kasa hakuri yana cewa ba za ku ci ba a na sa yanzu ba za ku ci ba Falu to da suka ga tsoro ya kama annabi Ibrahim Falu abin da ya sa tsoro ya kama shi shine malamai suka ce hal a bi khairin an bi sharri shin alkhairi ya kawo su ko sharri ya kawo su domin akwai alama dai cewa an gabatar musu da abinci sun kici kenan ba harka ba ce ta zaman lafiya ta kwanci hankali ta kawo su ana tunanin haka nan to saboda haka da suka fahimci halin da annabi ibrahim ya shiga kalu sai suka kwance ma annabi ibrahim da zuciya suka ce la takhaf kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi ba nan muka taho ba mun dai zango ne kawai nan an aiko mu ne zuwa mutanen annabi ludu linuhlikahum dan mu halakar da su fabashsharuhu suka mai bishara annahum atau lihalaki qaumi lut kaga kenan in an fassara watan sun zo mu annabi ibrahim bil bushra da bushara cewa za a halakar da alƙarya annabi ludu kashi shine wannan cewa annahum atau lihalaki domin halakar da qaumi lutin wa qaumi wa lutun ibnu akhihi harana dan dan uwan dan amin annabi Ibrahim ne dan dan uwa annabi Ibrahim ne shi annabi Lut wa kana tilmizan lahu arsalahu Allah ila qura watan kuma almajirin annabi Ibrahim ne sai Allah shi ma ya bashi manzanci sai ya aika shi zuwa wani gari can inda alƙarya waɗannan miyagun mutane suke to shine Allah tabaraka wataala ya sa su zo su ɗanyi zango wato su yi annabi Ibrahim bishara cewa za a haifar mashi da shine annabi ishaqa sannan su wuce zuwa inda aka aike su
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتان عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعتبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم البيت إنه حميد مجيد Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kissanta mana abin da ya faru ga waɗannan manzanni da aka aika zuwa alƙari annabi Ludu a lokacin da suka yi zango a gidan annabi Ibrahim. Shi ne Allah ta'ala ya ce, wa mara'atuhu a lokacin mata annabi Ibrahim Sarra ita ce Sarra ka'imatun tana tsaye gefe. Aka ce ka'imatun tana tsaye ga hidimar waɗannan baƙi tun da suka taho Sarra ba ta huta ba. Da aka aka fassara ka'imatun cewa tana tsaye da hidima. Watan kamar ka ce ai wani tun da muka zo yake tsaye wai ma na yake kai komo cikin mana hidima to wai yake tsaye wai ba ya zo ya tsaye ya yi kan ba a wai yana kai yana komowa cikin hidima ai wani tsaye yake ga hidimar wani ko ko wani tsaye yake da hidima kaza to shine ma'ana aka ce qa'imatun tana tsaye da hidimar waɗannan baki fa dhahikat tana jin tattaunawa da ke tsakanin annabi Ibrahim da bakinsa sai ta ji an ce za a halakar da watan inna ursila ila qaumi lut an aiko mu zuwa mutane shine mutane annabi lut mu halakar da su sai ta murna sai ta farin ciki har ta yi dariya fa dhahikat sai ta yi dariya aka ce ta yi murna aka ce fa dhahikat nan take sai ta yi haila tsohuwa tugub tugub kaga kenan an fara samun siginal din wannan watan mu'jiza wannan aya ta samar da ɗa wata tsakanin tsaffi biyu ina tsohuwa mai shekara ɗari ina ita ina haila amma nan take sai ga shi fa hikar sai sai haila aka ce ai murna ne da farin ciki da ya cika ta sai yasa sai kawai jinin haila ya zo mata aka ce kuma a'a fa dhahika watan tayi murna tayi dariya ne murna cewa watan an yi bisharar za a samu ɗa ko kuwa tayi dariya ne saboda murnar za a halakar da mutanen annabi ludu ko ku a ta yi murna ta yi farin ciki da zancen da suka ce la tahab domin kowa gidan cikin tsoro yake baki an kawo musu nama tun da ake kuma a taba sanin inda suke ba ba wata alama an san su an kawo musu abinci kuma kowa ya kisa hannu to ai dole kowa ya zamo cikin dardar menene ke faruwa menene ke faruwa kuma gashi sun ce watan an aiko su zuwa alkari annabi ludu to sai suka ce la takhaf kada ka ji tsoro tsoron da kake da shi kada ka ji tsoro to wannan cewa kada ka ji tsoro sai ya sa ta dariya fa zahikat sai ta yi murna har ta yi dariya aka ce kuma wa zahikat ai sai ta yi mamaki ta yi mamaki an ce mata za ta haihu tugub tugub da ita mijinta tugub tugub shekara ɗari da ishirin kuma zai haihu shi ba kai wannan abun fa zahikat sai ya sa ta mamaki aka ce fa dhahikat bi ma'ana ta'ajjabat haka wasu daga malaman tafsiri suka ce Allah tabaraka wata'ala ce fa basharnaha bi ishaq sai muka yi mata bushara bi ishaq da annabi ishaq nan kaji wannan surar tana ishara da cewa ita muka yi ma bushara fa dhahikat fa basharnaha a wani sai ce fa basharuhu bi gulamin fa basharnahu bi gulamin alim ko halim mun mushi bushara mun musu bushara su mutanen gidan gaba ɗaya ko mun mata bushara ita Sara mata annabi Ibrahimu muka yi musu bushara ko muka yi mata bushara a nan watan da samun ishaqa watan annabi ishaq bashar hal mala'ika eh cewa bi an satajidu waladan ismuhu ishaq mala'iku sun masara bushara cewa za ta samu da sunansa ishaqu wa min wara ishaqa ya aqubu ai bata ma tsaya nan ba watan shi ishaqun har zai haihu a samu maya aqubu wanda zai zo bayan ishaqu wa min wara ishaq yaqub wa ishaq hadha sayuladu lahu ai ishaqan nan ma sai an haihon mai waladun da ismuhu yaqub sunan shi yaqub wa hiya ta'ishu hatta tara walada waladiha alladhi huwa yaqub kuma ita sarra Allah ya mata bushara da cewa ya mata baiwar rayuwa za ta rayu ta ga ɗanta bayan ta shekara ɗari kuma ɗan ya haihu ta ga jikanta shi ma duk bayan wannan Allahu akbar wa min wara ishaq yaqub qalat ya wailati sai ta ce ya abin mamaki ta ce kai wannan ya isa mamaki kalimatu ta'ajjulin a alidu ta yanzu haihu yanzu ni dinnan tugu tugu da ni tsohai tsohai a ce za a haihu wa ana juzin ina tsohuwa tugub tugub li tis'un wa tis'una sana ina da shekara ɗari ba ɗai a wannan kenan ba ta taɓa haihuwa ba ba ta taɓa haihuwa ba sai yanzu za ta haihu wa haza ba ali shekha sannan kuma bugu da ƙari shi wanda za a samu ɗan daga gare shi shi ma tsoho ne tugub yana da shekara ɗari da ishirin daidai laisa lana waladun ba mu da da ayu mikinu annana najidu waladan ba'da hadha yanzu duk ba mai wannan shekaru a ce za mu samu da inna hadha la shay'un ajib sai take cewa lalle wannan al'amari ne wanda yake ajibun wanda yake mai tsananin ban mamaki an yulada walad waladun li harimaini a ce an haifan ma shine an haihu an samar da ɗa tsakanin tsoffi biyu tsohuwa mai tis'in da tara da tsoho mai shekara ɗari da ashirin a ce an samu ɗa tsakaninsu inna hadha la shay'un ajib wannan abu ne wanda yake mai ban mamaki ana cewa lokaci ya ko to ubangiji Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka abinda muka ji Allah ya amfanar da mu da shi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa abinda muka kuskure ubangiji Allah ka yafe mana dan farma sayyidina rasulullahi ayoyin da ake karanta mana Allah ya sa su amfane mu duniya da lahira Allah ya sa wannan karatu ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira bijahi sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama akwai sakonni
alhamdulillah wani bawan Allah ya aiko da sadakan naira ɗari biyu saboda Allah yana neman addu'a don haka sai sharif ya sa shi cikin addu'a insha Allah.
Salamu alaikum ya ‘yan uwana bayan Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda muka taru a ɗakin Allah. don sauraron kalmar Allah. Allah muna roƙonka da alƙadarin zatinka, ka biya wannan Allah dukkan bukatunsa na rayuwa, hadda na bayan rayuwa na alhairi. Haka kowane ɗaya wanda yake cikin wannan masallaci da waɗanda suke bayan wannan masallaci, su ma Allah kai musu hakanan. albarkar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Masu sauraro a rediyo can cikin gidajensu da su da iyalansu da 'ya'yansu dukkan bukatocinsu na alkhairi na duniya da na cikin addini da na gobe lahira ubangiji Allah ya biya mana da su baki ɗaya albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muna godiya gare ka dan wanda muka hada ka da shi ka biya mana bukatocinmu domin wadatu bukatu sun biya Ubangiji abin da ya rage muna roƙonka da alƙadarin zatinka da alfarman manzanka sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi Allah ka tsare mu daga saba maka Allah ka tsare mu daga saba maka Allah ka tsare mu daga saba maka Allah ka tsare mu daga zaluntar bayinka Allah ka tsare mu daga zaluntar bayinka Allah ka tsare mu daga zaluntar bayinka bayanta ya Allah masu sauraron tafsirin Malam Mansur makaranta a nan ɗorawa da suka aiko ni kazuna da gona ƙauye misalin mil arba'in kuma na dawo sun ce suna gaida malam dukkan waɗanda suke sauraron malam cikin masallaci da wajen masallaci suna gaishe su kuma sun ce don Allah su ma a ci gaba da yi musu addu'a to albishirin kowane mai sauraron malam mansur da mai jin sauti a nan cikin masallaci ko bayan masallaci ko cikin gidaje ko cikin rediyo dukkan abin da muka roƙa suna ciki ba wani wajen roƙo ciki ake tsakiya ciki ake tsakiya kuma muna roƙa Allah yadda wannan zama namu yake dan Allah dan annabi dan sauraron littafin Allah da waɗanda suke kewaye da masallaci Ubangiji Allah ka sa ga maimaita mana irin wannan zama a fadar manzan Allah sallallahu alaihi wa har rika ta ga malance mai dogo hula ko sai da nura ya ce a ga malance shi ka kunna shiga hijab Allah ya sa ya haka na fadar manzan Allah sallallahu alaihi kuma bukatocin mu na alheri na duniya da na cikin addini da na lahira Allah ya biya mana albarkan manzan Allah sallallahu alaihi Allah muna godiya gare ka Allah muna godiya gare ka Allah muna godiya gare ka ka maimaita mana wannan zama gobe da jibi har zuwa kan azumi Allah kada ka ɗauki kowane ɗaya mu kun ku ka ɗauka ba laifi ka sa mu cika da imani albarka manzo Allah sallallahu alaihi ya yi bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والقوي العزيز سكاد فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أقول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا هدية منا إليك يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء الحمد لله